karatunmu na ji daɗi kwarai da shugabanmu da kuma ƙungiyarmu ta gayyace ni zama mai jawabi ba mai bayani ba domin takardun da na gani aka yi to in bayani za ni sai in sato cikin su in gabatar to kuma gaskiya ne sun burge ni kwarai har ina ganin ko ban ce ɗaliban roƙon na roƙi shugaba don Allah ya ƙwari abu ga littafin nan zamantun littafai a karance su gaskiya kun ɗauka ɗabi'ar da babu wani addini zai rinjaye mu a Najeriya an ba ni jawabi in yi sai na ji tsoro wato wasu na fahimtar kamar ƙungiyar izala ƙungiyar mutane da ba su da ilimi sai ga shi abin da aka ce in yi rubutu in na kwana goma ba ni gane abin nan ciyalon nan shiru an ce ne bayani akan tattalin arziki da zamantakewa da yadda abubuwa ke kawo fitina cikin su domin a samu zaman layi a ƙasa a samu ɗaukaka a arzikin ƙasa kai da tanka malamin idan zai bayani kuma a ce a bayani kan bid'a ko a yi bayani kan kaza kaza to yanzu abin da ke kula me zai kawo zaman lafiya ƙasa me zai kawo duk wani ɗan Najeriya ko ba musulmi ba ne ya samu zaman lafiya har ya kasance musulunci ya zai karɓe shi Allah ya saka muku da alkhairi idan ba wannan tunani ba ya kuri don haka na yi samu jawabi na shafi ɗaya ta ce matakan malamai da jagorancin jagororin mutane na fuskantar matsalolinsu cikin makamiyu ya ce duba ne ta birnin tattalin arziki da zamantakewar al'umma wannan ya nuna muna a ganin mutane duniya ko ina idan rana ta bayyana yau suna ranar yau idan jiya a hadanta suna ranar jiya in ba a ganka ba yau sai gobe su ranar gobe don haka musulunci na jiya ne na yau ne na gobe shi yasa ƙa'idan addinin mu littafin mu bai taɓa kiran wata ƙabila ba duk cikin ƙa'idar alƙur'ani da wani kebewa na imani ba sai dai ce ya yi wannan dina amanu babu wannan to yi akwai wannan duk wanda ya imani da Allah shi ke na biyu daga cikin jawabi na sai muna shimfiɗa kan cewa karatun addini fahimtar hadisi fahimtar nahau fahimtar fikin fahimtar yadda ake karatu yadda ake wa'azi ga mutanen da za a yi wa sai an fahimci al'adunsu sai kai wa'azi gaba ɗaya ga mutane al'adun da ba su ko taɓa sanin su ba ina amfani shi kamfanci mutane da harshen da su ɗari biyar da arba'in mutum da yawa ce harshen za ta yi wa'azi ina amfaninsa don haka yana da kyau masu wa'azi daga cikin ɗan jawabin zai yi wanda shugaba ya yi da malami na malam mansur a yi ƙoƙari a san ƴan kurakuran da aka yi na addini in an zo karatu a bi hikima a bi wa'azin ƙwarai a sadar da su ga mutane domin su gane su gyaran su ɗan uwa manyan malamanmu da sun kai tafsiri dubu uku ɗari biyu duk duniya su an kai tafsirin duniya yanzu da ciya tafsirin dubu uku ɗari biyu an ka buga amma da tabbace da yau kamin sha biyu ta yi tasiri dubu uku ɗaya tabbace duniya an buga su don haka ina kiran ga cewa duk wannan masu tasiri sai sun san al'ummar mutane su wa'azi ku san al'umma hausawa da fulani da yarba da ibo ku zo ku jawo su da addini allah ya fi su gane addinin su al'adunsu akwai kure amma an duka za a za a yi gyara allah ya kawo mu tsari na tuna a kano shekaru sun fi ɗari biyar da suka wuce gaskiya wanda yake har yanzu in ka je bauchi ko ka je gombe za ka ji haka yan yare ke yi wata yan waka ci suke yi mai cewa ko wance kano ya ga mai kano ya ga uwar cikin mai kano ni na je kano na ga mai kano na ga uwar cikin mai kano hatta ba ni bayi tara uku suna kano uku na zaura wasu uku na zariya yan karamar su annan tana lugudan kutumar uban wanda ya yi da maza da mata duka sai mai waka cikin waka kusa malami kan san sakonka bayan ta kara ka tace ban da sara kuna ban da malam mai ita an gani na ni kai ma an jima malami an jima shugaba kenan ka san wannan kai ma a kai kamata ya kadan mai tsoron Allah mai ƙaunarsu mai magana da ba a sabawa malami a addinin musulunci shi ne wanda iya karatu bai iya rubutu ba ya haɗu ta wa'azi bai iya rubutawa ba ita ce ƙa'idar da ibn mutaymiya ya rubuta kina da ƙa'idar din ba zai ce kar ku sa karatu cikin zama malami rubutu ku sa karatu don me don mulkin ayon nassin qur'ani ta ce Allah baya rubutu ba da bukatar suna kowa ne kulkin nassi wanda ake ce baya rubutu don haka in kai rubutu jami kai rubutun ka ba malami yake ba sai ka haddace qur'ani ka san hadisi ka fasara su amma agogo abin da aka ce malami wanda ya iya karatu ya iya rubutu dalili kuwa turawan mulkin mallaka ba abin da suke bukata gare mu illa mu bar addini mu bar larabci mu koma turanci duk ko don dole wannan cutuwa ne da haɗin kanmu haka abin da ake ce ma shugaba shi ne wanda an ka aminta da shi an ka aminta shugabancinsa kuma al'umma ta yarda da shi kenan idan za a bi tattalin arziki sai an kira malami sai an kira shugaba sun taru in su bi nan to duk wanda ke bangon ƙasa goyon bayan kekiri don haka malami in kana wa'azi ka yi ƙoƙari ka koyar da mutane wanda za su samu abin da sun kaci ba yadda za su yi bara ba kan da su a zo kasuwanci ko da iri ba a yi bara ba wani malami mu Allah ya gawarta masa ya wani shekara talatin da rasuwa muna karatun ƙauye tun da ƙwayawa mutu wato ya kawo tarihin mai risala littafin da gaba ɗaya kawo muna na da an buga shi yanzu shekara biyar ya ce hanyar mutu ba ya hin zakka ba malamin risala hanyar mutu ba ba ba zakka kuma shi mai kuɗi ba mu zakka muka tambaye malam dan min ya ce sai ta sai ta ko da wanda ya sabi sabbi ana magana ba ya ɗaya ne su ba wani ya sa wasu kowace rana gidansa kafar da yamma kudu arewa sai an kai kowa abinci ya ci mun kuɗe su a ƙari don haka jama'a malamin ya san cewa babu abinda an zama malami illa in kai ma Allah ya baka zakka ka ba wasu a kawo ma zakka miliyan goma ka ɓoye goma ka ɓoye goma aka zalla kuɗi kamata kana samun goma ɗaya da uku ba bayi kana malami an kawo ɗaya ka fasuwa wallahi kilan ma ran da aka ce ka mutu ko da barci aka zalla sai ya barke da kuka ya yi hasara amma kana malami motocin da sun kai talatin da biyar gidaje sun kai arba'in da biyar yara sun kai talatin kuma kana taya dole ka yi inda amma ilimi na gefe guda kai kana rebonsa akwai na da ke aukaru na ga wani malami na kuma sa haka ne wani malami ne ba sun da ake ni kan kan kan kan bebin sa ran da bai sai an ai kula da shi amma shi ko matsalar sa da an ba shi kyauta da ya ba malami wallahi shekara biyu suka wuce zan je asibiti wani malami na zo gaishe ni ce malam na ka canza gida ni ce wallahi malam wani ba an ba su daga gidaje biyar raba muna an ba shi gidaje biyar ya raba musu ka canza gida ce to ban ko canza gida alu Allah dai ba mu kudi ma mu haka Allah ya taimake mu sannan me ce ce babbar matsalar mutane mu yanzu babbar matsalar ɗan Najeriya gaba ɗai ku fari ku su ne guda biyu tsiya da rashi duk wanda za a ce bandis ne za a ga kuɗi ya zo gida in an ce mutum ɓarawo ne kuɗi ya zo gida in ka ji malami na ji malami ya yi wa'azi dole ne larabi saboda cikin mai malaman malaman shugabannin amma za mu ce da cewa in ka ji malami na kuma wa'azi malam ban shuka da kirai a ji huwa zahi dai hankuri malam ka ji yana ɓaci ya ɓaci gwanda ya ɓaci mai ƙasa ya ce ya shi da zuwa lahira a kai gaba ɗaya babu jira malu ɗan aika maka in miliyan biyar samu zaman arziki gobe kana biya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ya he ni kurakurai na abin na faɗa to dole ne ai da na ji wani malami malam daga nan ya koyi na cewa Allah cewa ka kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati wal mawqizatil hasana haka yace me hikima an sa alif da lam me hikima an duwan da hadisi amma me mawqizatil hasana bayan da alif da lam da qur'ani hadisi abin da tabi kenan kai kira da qur'ani da hadisi da dadin baki dadin baki ba magana sahabbai ai suka su wanda hadisi dadin baki kana kira mutum yana tahiri ka ce kai dan jahannama ka shirya azabin an kawo banka ya zai jika ya zai jika shugaba ne an san kowa bai da kirki bai da lahiya mugun shugaba ne azzalimi ne ka hau hudba ka ce jama'a wanda shugaba namu bai malaji illa a tai a yi jihadi gaba ɗaya duk mu mutu gaba da ai lahiya Allah ya tambaye su ka rikita shi faɗa mai mai magana mai hikima mai shugaban mu in ma ya yi kure mu roƙa mai Allah shi ne da shi ki shi da bakinka shi da ka kiranka ka faɗa mai abin da sani ba kaga in kan duba cikin ƙasar mu matsalar muke fama da ita dole sai an dubi zakka bashi kyauta gado sadaka aro taimako rance hansa wasiya da suna ake kai Najeriya zakka dole ne ga duk mai kuɗi har gado dole ga wanda mutum bar kuɗi wasiya ko sai mai kuɗi ya ce ai duk abubuwan na in babu rance in babu kyauta in babu sadaka yaya rayuwa za su babu sama sadaka masu kyauta ka zo kai ka kira mutane da suna ka yi kyauta ba da wani su ba ni ina da ina son gamu shugaba akwai matsalar da gani wani ƙauye cikin ƙasar mu wasu masu addini ba mu ba suka mai da ƙauyen gaba ɗaya addini kowa ya sani suka mai da addini gaba ɗaya da an ka tanyin layya sun ka san da a cikinsu akwai musulmai sun koma addinin su sai an haka raguna aka ce babu komai raguna ku yanka su san ko babu janda to yanzu ka ku ka ya sare su imaji wai ka ba mu da suka ba da Allah sako ma amma a musu raguna sun kai ɗari a yanka don wai kace ta addinin mu su koma su koma addinin wancan ma'ana su addinin su su koma nawo don haka da wannan nake ganin wai anya kuna ganin ba mu cewa ba malamai dai ba ba attajirai dai ba har da waɗanda a kira a ce su a speakers na wani taro ba su da kuɗi ba su da laifi albashin ka ya kai dubu ɗari biyar da samanin ba ka taɓa ba kowa ko kuma cikin daura ba tare kowa za ka yi kai malami yake mulki jami'a buwaye kake kai kwamar kake kai dole a zika kai ba ka fi kowa ba kana karɓar dubu ɗari biyar ba ka kyauta ga manomin da wuya ya samu dubu guda da yake amma da yawan naira ɗari biyar ba ka kyauta ya za a dubi kana babban malami kowa na son wa'azinka ka san qur'ani ka san hadisi ka san aya nahu har ka kare ba a kula wasannin zaman na kasa amma ai bari Allah ya jarbe ka rashin kyauta Allah ya sawaka wannan ina bayani ne gare ni ga malamai na domin mai shugaba ya ce kar a taɓi malamai tsaf ba a ko daɗin su saboda ya taɓi malamai an yi kure billahi allazi la ilaha illa huwa cikin izala na balaga duk kana tsaye wallahi malamin zazo kulko da ni na san na ta yi Nijar na ta yi gali ina kasu gauri na ta yi ba ma na zama ma'ana ya kira su masu kasu guda cikin daji na san na zo bangu duk ina kasu guda yi amma dai in samu ɗabi'a ta ɓarai ta kafa ni ga sunna ba mu tsoro sai izala don haka yau in na taɓi illin malamin izala guda na san Allah bai kyale abin da ke cewa Allah ya sa malamanmu ku hima mun koyi da Allah ya tsare ku ya tsare imanin da ƙarfi zan ce yi duka cewa san cewa matsalar suka dami ƙasar mu gaba ɗaya a nan akwai ta'addanci